إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu mu da sauraronmu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan tv da rediyo na bonferai a yau muna juma'a sha hudu ga wata na shidda hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1442 yayi daidai da 26 ga wata na biyu miladiya ta isa alaihi musallam shekara ta 2021 yan uwa da ban manta ba satin da ya gabata an yi karatu kan haƙul kowa wa kowatul haƙ tare da shehi malami shek abdulmalik hamid sunan ga birnin yamai to yau malam zai matashi akan wannan maudu'i da gabata haƙƙul kuwa wa kotul haƙƙar idan aka yi matashi a bisa gare za a tashi bisa kai ga alghazul fikri akram kala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدسادوا دكو أولا كفاتيات الأباريت بومفيري wadda muka saba haɗuwa da ku daga karfe tara na safe zuwa karfe na goma muna gabatar da karatu da nasiha ga kawunan mu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da falalarsa da ganin damarsa da yardarsa muka samu haɗuwa da ku muna ƙara salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiyayyen halittan Allah badaɗayin Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi don ya zamanto rahama ga bayi da sahabbansa kuma gaba ɗaya sannan kuma da wanda ya bi su akan tafarki na gaskiya har zuwa ranar ta tashin alkiyama bayan haka kamar yadda muka sani yadda alramu isa ya bayani cewa an tattauna akan maudu'i na wato haƙƙul kuwa da kuwatul haƙƙ wato haƙƙul kuwa haƙƙi na ƙarfi an gane ko wanda mutum shine yake saboda yana da ƙarfi ne yake ɗiban maka shi wannan haƙƙi akwai kuma kuwatul haƙƙi ƙarhin gaskiya to shine abin da aka tattauna a kansa a satin da ya gabata shine mun ka faɗa suna faɗa luwa di jungle en français an gane ko la loi di jungle sannan kuma suna kiran shi da english jungle laws wanda bayani ya gabata akan bayanin me ake nufi da shi da dai sauran abubuwa akwai nukta guda biyu da za mu yi matashi a kansu sannan mu shiga cikin maudu'in mu a gurguje nukta ta farko tana da maudu'i da ya gabaci wancan maudu'i nukta ta farko kenan tana da alaka da maudu'i wanga da ya wuce haƙƙul kuwa da ƙotul haƙ nukta ta biyu kuma tana da alaka da maudu'i wanda ya gabata albahas don mai akwai nukta mai muhimmanci a cikin sa wanda ya kamata mu yi bayani sai muka manta yanayi na dan adam sai kuma wanga maudu'i namu insha Allah ta'ala kenan karatun mu zai kasu gida biyar nukta biyar kenan nukta ta farko wanga haƙƙul kuwa da ƙotul haƙƙi akwai ƙadiyya ta ƙarshe da muka ɗauko bayani kan ta ba mu ƙarasa ba nukta ta biyu maudu'i wancan wanda ya gabata na albahul ilmi akwai qadiyya guda da ya kamata mu yi bayani akan ta Na'am.
idan muka kare sai mu zo cikin maudu'in mu na al-ghazwil fikri mu kasa shi gida uku me ake nufi da al-ghazwil fikri yaya ne nau'i nau'i na yaki shike da al-ghazwu sannan kuma na uku da at-tafsil wa tatbiq yadda ake gabatar da shi wannan al-ghazwil fikri bisa doron duniya Na'am.
waɗannan su ne munukutocin mu guda biyar muna fata Allah ya mana jagoranci Amin ya rabbi alamin.
to nukta ta farko sai muka ɗauko haƙƙul uwa da ƙotul haƙ mun zo bayani kan annabi Yusuf alaihi salam da annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salati wa atammu taslim sai lokaci ya muna halinsa kenan muke cewa ana amfani da wato abin nan haƙƙul kuwa ma'ana mutum saboda yana da ƙarfi ya yi amfani da wannan dama don ya hana gaskiya ta yi aiki Na'am.
dama ƙarfi kala biyu ne akwai ƙarfi alhissi wanda ake gani akwai ƙarfi alma'anawi wanda ba a gani Na'am.
to eh, muka ce ‘yan uwan annabi Yusuf sun yi amfani da duk damar da suke da ita saboda su hana annabi Yusuf ya kai ga gaci ya ci nasara a rayuwarsa. Na farko sun shirya masa kisa.
Na'am.
Na biyu sun kaɗa shi cikin rijiya.
Na'am.
Na uku sun sayar da shi a matsayin bawa ko mu ce su waɗanda suka tafi da shi don malaman tafsiri sun yi saɓani inda aka ce wa sharahu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin Allah.
wa sharahu waɗansu sun ce sharahu ƴan uwansa waɗansu kuma sun ce a'a sharahu waɗanda suka tsince shi saboda su waɗancan sun tafi cewa bayan an fitar da shi daga rijiya waɗancan ƴan uwan sun gani sai suka zo suka ce bawon suna sai suka sayar da shi ga waɗantan- waɗannan fataki kuma shi bai yi magana ba saboda yana jin tsoro waɗansu a suka a sharahu su dai waɗanda suka tsince shi ba tare da ƴan uwan shi sun gani ba suka je suka sayar da shi Na'am.
sannan ya tafi bakunta sannan kuma ya koma ƙarƙashin mace kuma yana yaro sannan kuma matar da yake gina ta san neme shi babban abin da mace take tinƙaho da shi shine ganin ta babu ɗa namiji wanda isi ce ba zai so ta ba in ta hidda babanta da ya gidansu
Na'am.
balle matar babba ta neme shi ya kiya ƙarshe ta- ya shiga gidan kaso to duka waɗanda ƙalubalen da ya ci karo da su a ƙarshe duka bayan annabi yusuf ya ƙetare sai allah subhanahu ta'ala ya maida shi babba shine muke cewa waɗanda suka shirya wannan abin ƙarshe sai ga su Allah ya nuna musu sun rasa abinci sun zo suna roƙo Na'am.
wajen mutumin da suka shirya ma kisa suna cewa ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dur wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allaha yajzi al-mutasaddiqin Na'am.
suna cewa ya ayyuhal azizu ya kai babba mai girma masana wa ahlan durru ya shafe mu da mu da iyalanmu a durru cuta waje ina bi bid'atin muzjatin mun zo da kuɗaɗe wanda ba su da kyau sosai fa aufi lana alkai a taimaka muna a cika muna abin au wa tasaddaqa alaina kuma ayi muna sadaqa sun kaga kai wannan ba ta isa sai suka kai shi ga Allah kotun koli gaba daya inna Allah yajzil mutasaddiqin haqiqa Allah yana sakan kama masu yin sadaka da alkhairi Na'am.
to idan muka duba laraba suna cewa rubba darratin nafi'a yana yiwa ai maka abu don cutar da kai amma ya zamanto alkhairi gare ka Gaskiya.
da annabi yusuf bai ci karo da waɗannan kalubale ba da bai cimma burinsa ba Ciyar.
shi yasa Allah subhanahu wataala bayan duk wanga abu da aka yi sai ya ce wa kazalika makanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha Na'am.
muka makkana shi domin daga almakanu ne almakanu yana nufin wuri to makkana an tabbatar da shi bisa doron kasa ya tabawwa minha haythu yasha ko ya tabawwa minha haythu nasha yadda muka so a wata qira'a ko yadda ya so sai tare da son Allah ne kuma son Annabi Yusuf yake tafiya wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Na'am.
to mu aje wannan eh, akwai maganganu da dama eh, na malamai lokacin mu yau mun dan yi abin da latti ba za mu samu damar gabatar da abin nan ba abu na biyu sai annabi Musa annabi Musa ya tashi cikin al'umma wadda take baiwa tana mai wato kibtawa bauta an gane ko fir'auna kuma yana da system na kashe mutane mun yi bayani akan ad-daula al-fir'auniyya yayi karkashe mutane to duk karfin da fir'auna yayi amfani da shi dan ya hana gaskiya ta yi aikinta na'am ƙarshe shi ya reni wanda zai kashe shi gaskiya kuma ƙarshe mulkinsa ya ruguje bai cimma burinsa ba ya so kuma ya sulɓuce ya tuba lokacin da tuba ba zai yiwa ba na'am sai na ƙarshe abin da ya shafi ƙurayshawa sun yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk taskon da aka yi a duniya sun shirya duk makircin da za su iya shiryawa Allah ya faɗa a cikin suratul l- l- l- anfal wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkuru Allah wallahu khairul makirin an zamna a darun nadwa gida wanda ake tattaunawa makka assembly ta wannan lokaci li yuthbituka dan saboda sun ce a yuthbituka asalin asbata shine tabbatarwa ma'ana a daure ka aw yaqtuluk wasu sun ce a kashe aw yukhrijuka a fitar da kai bayan an fitar da shi rigimar bata kare ba sai aka shirya yaki aka zo aka yi yakin badar ba su samu kashe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dan shi ne suke bukata ba sahabban ba Na'am.
aka yi yakin uhudu shi suke nema ba su same shi ba aka yi ghazwatul ahzab duk yaki yakin da aka yi wanda ake son a cimma din shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su cimma nasara ba sai gashi an yi fatfu makka an zo makka ta shiga karkashin addinin musulunci lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutanen makka yace ya ma'ashara quraish ma tazunnuna anni fa'ilun bikum mi kuke tunanin zan yi da ku qalu akhun karim wa ibnu akhin karim suka ce ai kai dan uwa ne mai kima mai daraja dan dan uwa ne ba a san ku da eh, keta ba ba a san ku da ramuwar gayya ba mutane ne masu karamci masu kaza masu kaza masu kaza na'am
yace izhabu fa antum tulaqa ku tafi kuna sakakki ba wani abu akan ku to kaga duk abin da aka iya yi don a hana addinin musulunci ya ci nasara a wancan lokacin an yi an aikata an aikata kuma haka aka yi ma dukkan annabawa haka an kai ma dukkan mai da'awa amma ƙarshe sai da gaskiyar nan ta yi halinta na'am
to a nan akwai wata lokuta guda mai muhimmanci shine cewa yahudawa suna laɓewa da wannan da waɗanda sun ka taswirin turusu cewa manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya zo makka da yake larabawa ne ya kunshi sai ce izhabu fa antum tunaqa amma yahudawa sai fitar da su daga madina bai yarda ya ce musu tunaqa ba Mm.
in mutum na da virus cikin kai virus turawa sun sami shi ko mustashriqun da ake kira mustashriqun ko wanda bai fahimci addini da kyau ba sai ya rasa su yahudawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai fitar da su a Madina ba ga dalilin da suka sa fitar da su sai da waɗannan sharuɗa na farko sun ki musulunta su waɗanda sun ba da kai sun ci su musulunta ba dan suna larabawa ba Mm.
shi yasa bayan fatahu makka aka ci gaba da yaki duk wanda bai musulunta ba a yake shi na biyu abin da yasa aka yake su saboda su mutane wanda ba su da alkawari sun warware alkawari tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya faɗa inda sharrad dawab inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun Mm.
waɗanda kayi alƙawari da su sun mayan ƙuduna ahdahum suna warware alƙawalinsu fi kulli marratin kowane lokaci an kai alƙawari wa hum la yattaquna kuma ba su jin tsoron ba su ba su ma ɗauki saba alƙawari ba da rashin mutunci wani abu ne Subhanallah.
abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ne da izinin Allah na'am idan ka bude suratul hashir da ta bayanin yadda aka kore su daga Madina sai Allah ya ce sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim huwa allazi akhraja allazina kafaru huwa shi Allah allazi akhraja allazina kafaru shine fitar da kafirai min ahlil kitabi na daga ahlil kitabi min diyarihim daga cikin gidajensu
na'am to me yasa aka danganta shi zuwa ga Allah ma'ana Allah ya bada umarni don ba wai Allah ne ya zo fitar da su ba ana kallo Gaskiya.
a'a ana nufin Allah ya bada umarni kidan kaga wannan babu wani zargi a cikin sa ina fatan ƴan uwa sun fahimci wannan Na'am.
wannan lokuta ya kamata mu barta haka nan mu shiga lokutan mu ta biyu kan bahasi abin da ya shafi al-bahthul ilmi mun tattauna akan wata mas'ala shine sai muka kawo kutub littattafai maraji' da masadir waɗanda ake koma zuwa gare su lokacin bincike to mun kawo na malaman tafsiri mun kawo na malaman eh, rijal kutubun rijal na malaman hadisi mun kawo na malaman fiqhu mun kawo na qira'at sai muka mance mu kawo na sahabbai ba na'am
to wannan kuma nukta ce mai muhimmanci musamman ga ɗalibin ilimi mai bincike ba wai ba wai ma har malami mai bincike har almajiri mai bincike tana da muhimmanci akwai littattafan da aka yi dan bayanin sahabbai to akwai wata ɓanna wadda a ƙarƙashin wannan da waɗansu suke so kawo musamman masu aƙidar shi'anci shi yasa dole za mu yi bayani kan wannan dokta na farko akwai littafin ibn hajar al-asqalani yana da al-isaba fi tamyizi sahaba sannan akwai ibn al-asir yana da wato usdul ghaba fi ma'rifati sahaba sannan akwai al-isti'ab na ibn abdul bar al-maliki to waɗannan littattafan an yi su ne sai ana sa su cikin kutubun rijal sanin mazaje to sai in shi'a suna amfani da wannan dama suna cewa to ai akwai littattafan sahabbai da an kai na nakadin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wanda bai da doguwar fahimta sai ya kasa gane me dalilin da yasa su waɗannan mutanen ahli sunna ibn su ibn hajar irin su ibn al-asir irin su ibn abdul bar da sauransu da suka yi littattafai na bayanin sahabbai sai ya kasa gane dalilin da yasa suka yi littafin da za ka karanta muqaddima so da sai ka ga menene dalilin da yasa aka yi littafin amma in baka karanta ba sai a wuce da kai su sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba an yi waɗannan littattafan bane dan saboda dan saboda a nuna wane daga cikin sahabbai da'ifi ne wani ba da'ifi bane ba don haka aka yi su ba an yi ne dan ka san sahaba shi yasa suka ce fi ma'rifati sahaba bai ce fi naqdi sahaba ba an gane wannan da kyau to me yasa suke labewa da wannan su yi wannan banna saboda suna ganin cewa in ba sun bi ta wannan hanyar ba ba za su samu damar da za su wasa da hankalin mutum ba to shi yasa za mu ɗauki tsari guda uku na farko za mu kawo ayoyin da suke taske sahaba na biyu za mu kawo sahabbai da suke taskiyar sahaba kuma suke nuna taba su bala'i ne ga dan adam na uku za mu kawo akwal na wasu daga cikin salaf in muka kare wannan sannan mu shiga cikin mawdu'in mu nukta ta farko sai mu fara da alqur'ani alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yana bamu labari a cikin suratu at-tauba Allah yace والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التي والسابقون مقباتا من المهاجرين وأن سكي هجرة والأنصار دكما أنصار متان مدينة an samu suna ansar saboda sun taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na farkon na Allah ce wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka bi su akan tafarki na gari Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce wallazina taba'uhum sai an kace bi ihsanin saboda su suna buƙatar bi ihsanin amma su dancan ba su buƙatar bi ihsanin sai Allah ce to radiyallahu anhum Allah ya yarda da su radiya fi ilmadhi ne shine ma'ana an riga an kare Allah ce ya yarda da su bai ce sayar da ba a'a radiya an kare c'est fini pause c'est le passé shi yasa a karkashin wannan ta radiyallahu anhu Sheikh Rashid Rida yace idan Allah subhanahu wata'ala da yake allamul ghuyub Allah ya san komai babu abinda Allah bai sani ba alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma sayakunu wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu babu lokacin bayanin wannan amma dai mai jin larabci yana fahimta Allah ya san komai to sai ce ya yarda da waɗannan mutanen to idan kai kana da aqidar shi'anci kace baka yarda da tazkiya ta Allah ba Allah ya tsarkake mutane amma cikin ilimin shi'anci akwai ahadith na a'imma na ahlul baiti shirin su usulul kafi da sauransu ku malamanku suna cewa wani da'ifi ne wani ba da'ifi ba alhali komi ilimin malamin shi an ci bai isa ya san zuciyar mutum ba ina fata ana fahimta bai isa ya san abin da a cikin zuciyarsa ba to ya za a yi ku ku karɓi taskiyar malamanku su da ba su san gaibi ba amma ku karɓar taskiya ta Allah subhanahu wa ta'ala kaga da abin tambaya ne idan muka aje wannan kuma gaba sai Allah ce wa adda lahum jannatin Allah ya musu tattalin aljanna ba wai yarda dai ba a'a makomar sai Allah ce yayi musu tattalin aljanna to eh Allah ya ce mutum dan aljanna me kake so shi na adda aljanna kuma shi ke gafara kuma ce ya ba wani aljanna kuma kace a'a ba haka nan bane to dan a yi wasa da hankalin masu wannan aƙida sai aka kirkiro musu da abu da ake kira albada'u albada'u shine abin da ya bayyana gare ka can da bai bayyana gare ka ba bada yabdu buduwan thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayat la yasjununnahu hatta hin sai suka ce ai daga lokacin da ga aya ta sabka tunda suratul tauba tana cikin karshen abin da ya sabka alqur'ani a Madina daga baya ya bayyana ga Allah cewa mutanen nan za su yi banna shi yasa aka kirkiro wannan akida aka ce duk sun kafirta sai sai mutum uku ko mutum shidda ko mutum bakwai ne kawai ba su kafirta ba kuma alhali da ya bayyana ga Allah kuma ba ga aya cikin alkur'ani ba kaga na ɗaya kenan na biyu sai ce maka to nan an ce as-sabiquna al-awwaluna na farko daga cikin sahabbai to sauran fa wal muhajirin wal ansar malamai suke cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su as-sabiquna al-awwaluna al muhajirin su waɗanda suka yi wa hijira a makka kafirci ya fi ƙarfi me yasa inda ba musulmi ne na gaskiya ba za su jure ma wahala su saka su cikin matsala su ko ansa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira ya zo Madina suka bashi taimako lokacin yana gaba da duk duniya kaf hatta da ƴan uwansa na jini akwai waɗanda suna jiran su kashe shi suka ɗauki nauyin wannan gaba da duniya gaba ɗaya saboda su bashi kariya in ba addinin gaskiya suke yi shi ne abin tambaya nan to sai aka kare wannan sai suka ce zuwa wata shubha suka ce to yanzu as-sabiquna al-awwaluna aka ce to kuma su sauran fa sai Allah ya faɗa kuma a cikin suratu al-fath laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi mamu baya a tahta ash-shajara su 1300 da wani abu abin da ake faɗa da 1000 zuwa abin da ya sama to kaga yanzu an samu waɗannan bayan waɗancan asabiquna al-awwalun min al-hijri an ƙara samun 1300 kenan in an hada adadin zai karuwa sai suka ce to na ana zancen waɗannan da bayan su to ina sauran kuma da kuka ce duk sahabi sai aka ce da su aya ta zo cikin suratul hadid لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا سألت وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي بذير ديتا منكم daga cikin ku sahabbai man anfaqa wanda ya tiyar min qabl al-fath kahin ay fatahu makka wa qatal sannan yayi yaki ulaika a'zamu darajatan wadancan su ne suka cancanta da daukaka mai girma a wajen Allah a'zamu darajatan min alladhina anfaqu daga waɗanda sun katiyar min ba'd bayan fathu makka wa qatalu suka yaki sai Allah ce to wa kullun dukkan su wa'ada Allahu al-husna Allah musu kyakkyawa mai kyau yabo abin nan alƙawari mai kyau al-husna wasu malamai sun fassara shi da aljanna to me kake so sai su dawo su maka a'a ai ba haka nan bane ai akwai waɗansu abubuwa waɗanda suke nuna sahabban nan sun yi banna ai Qur'ani da faɗi su sai a ce kawo su saboda shi ba su kawowa sai su ce maka da aka ce ma abubakar ai kalima ta sahabi ba duk inda ta zo take nuhin abu na gari ba dan Allah ya ce wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kilta aljannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahra wa kana lahu samarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu kaga shi wannan mutumin kafin an kace li sahibihi qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru kinan sahib kawai ba wani abu ne alhali can ko an ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah na ana zancen taimako ne ba tattaunawa ce tsakanin kafiri da musulmi ba iz akhrajahu alladhina kafaru waɗanda suka fitar da shi kafirai ne sani yasnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi lokacin da ce ma abokinsa na abokin tafiya ne gaskiya sai su su tuma su bar wannan sai su ce maka to ai Allah subhanahu wataala ya faɗi wata abu ya ayyuha allazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ai akan wani sahabi na tasabka Uqba bin Walid an tura shi dawo ya faɗi wani labari wanda ba shi ba su ce maka kuma Hatib bin Abi Balta'a ya ɗauki sako cikin suratul mumtahana ya bayar a Makka ga mushrikai saboda za a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana niyya karsu kaga ya saki alƙawari kuma shine Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu aduwwa adukum awliya tulquna ilayhim bil mawadda sai su tafi da hankalinka tunda an ce fasikun kenan ko fasiki ba a karɓar abin ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dawa ya faɗa cewa lokacin da sayyidina Umar ya samu wannan labarin cewa Hatib bin Abi Balta'a ya tura sako yace ya Rasulullah da'ani adribu unqa hadha almunafiq barni in bugi wuyan wannan munafiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Umar waye sanar da kai Allah ya ittila'i akan abinda mutanen Badr ya ce na gafarta maka
magana ta kare magana ta rage ta kare to anan abinda suke mantawa can farkon aya ce Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya ku wadanda kuka yi imani ya ku wadanda kuka yi imani na'am
to kaka inda ba su da imanin da kafaru zai kiransu Gaskiya.
sannan ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in ya ayyuhal ladina amanu da ya ayyuhal ladina amanu ya basuwa to sannan kuma anan zamu dauki nasoshi guda biyu na an kira su da fisqu fasiki na iya tuba dama as-sahabiyyu an gane ko man amana bir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mata ala zalik marra annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sai wasu suka ce a'a man asara annabi sallallahu alaihi wasallam amr bihi wanda ya zamani da shi kuma ya ganshi domin gani ba dole bane akwai sahabban da makafi ne na'am yayi imani da shi yayi zamani da shi ya zauna tare da shi ya saurara da gare shi
magana ta kare wa mata ala zalik kuma ya mutu akan haka ko da ya taba yarda domin akwai wanda zai iya yarda ya dawo musulunci shi ya inganta to shine sahabi tunda Allah ya ce radiyallahu anhu in ja'akum fasiqun bi naba'in in ya zo muku da labari lokacin da ya aikata zai iya yin tuba kuma Allah zai karbi tuban shi kamar yadda aka faɗi kurakuran da suka aikata kuma Allah ya ce ya gafarta musu
na'am na fata ana fahimtar wannan da kyau Na'am.
yanzu sai shi to mai ce maka to ya ji wannan ai akwai ayar da take nuna ba ma ba suna gaba ɗaya ba an ka gafarta musu yanzu sai shi tahi ya ce maka a cikin suratul eh, fathi an kawo ɗansu ayoyi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawra wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa- fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar wa'ada allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima wannan aya akwai abu biyu da nake son in kawo a gurguje kanta na farko shine cewa nan an ce muhammadun rasulullah shin in cikin sallah ne zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba zaka ce ba wadansu malamai suka ce ba zaka ce ba saboda ita sallah an hana yin wata magana a cikinta wadda ba ciki ba shi yasa an ka ce a saurara na'am
wasu malamai suka ce a'a ita sallah addu'a ce ai gaba ɗaya kuma yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam- sallam salati ai addu'a ne don haka babu laifi mutum yayi na fata an fahimce Na'am.
to mu da inda muka karkata mutum na iya yin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati wallahu a'lam Allahu akbar sannan abu na biyu malamai ilmul qira'at da tajwidi suka ce wagga aya duk haruffan larabci gaba ɗaya ta tattaro su tana daga cikin wato aya ce wadda da a da ba ta sa har zuwa ya undu suna ciki gaba daya gaba daya shi yasa idan ana son mutum a gane ya iya faɗa haruffa gaba ɗaya sai a ce karanta wannan aya da ya karanta ta daidai babu harfin da bai iya karantawa ba Mm.
to sai suka ce wannan aya mun faɗi ba za mu iya kawo fassara ta ba saboda lokacin namu takaitacce ne ko mu du namu ma ba mu shige shi ba sai suka ce ai Allah ya ce wa'adallahu allazina amanu Allah yayi alƙawari tunda ana magana ne kan sahabbai wa amilu salihati suka aikata aiki na gari minhum sai suka ce daga cikin su an kace ai ba a ce duka gaba ɗaya ba kaga nan sai kai tsaye kai baka san larabci ba gaskiya To a nan akwai abin da ake kira al-ishtirak cikin larabci wanda bai san shi bane cikin matsala. Al-ishtirak fil ism, al-ishtirak fil fi'l, al-ishtirak fil harf. Fi'ili mai ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya an yi ishtiraki kenan ma'anoni sun shiga ciki. Fi'ili ko suna mai ɗaukan fiye da ma'ana ɗaya sannan harafi mai ɗaukan fiye da ma'ana ɗaya. To ita min ɗin nan saboda mutane waɗansu ba su yi karatun larabci ba ba su gane cewa ba tana iya ɗaukan ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai har ma'ana goma sha biyar
take doka take iya ɗauka ka diba cikin mughnin labib an kutubil a'arib libn hishamil ansari wani in yi ji mun haɗu gaba da ce kai ma'ana goma sha biyar da ina mu min- mun ka san harfin jarrila ya an ka ce min harful jarri ya an ka kawo suna sai a ce min Allahi min harful jarri Allahi ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih ka zo ka ce ma da goma sha biyu idan ka samu ta a'a min bari ka shi wannan na hauna an ka baka ita amma ma'anonin ta ake son ka gane na farko tana iya ɗaukar libtida'il ghayar zamaniya lokacin da zamani zai fara sai a kawo min Allah ce la masjudun usisa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin kaga la masjidun masallaci ussisa ala taqwa wanda an ka gina akan tsoro Allah min awwal yawmin ibtida'a awwal yawm daga farkon wannan gini sannan tana iya zakkuwa libtida'il ghayal makaniya lokacin da wuri zai fara subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa min al ay ibtida'an min almasjidil haram daga lokacin da wancan wurin ya fara sannan min tana iya zakkuwa litab'id shine sasantawa alba'du sasantawa daga nan aka dauko sasantawa a nuna sashe sashe tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikinsu sannan min tana iya kuwa lil badaliya ta nuna kambacin wani abu ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah kun yarda daga rayuwar duniya badal al-hayat al-akhirah tace min al-akhirah na'am
sannan wani lokaci tana zakkuwa bi ma'ana ala wa nasarnahu min alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina ay wa nasarnahu ala alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina Allahu akbar sannan kun min tana iya zakkuwa bayaniya ta bayyana abu tana nuhin duka sun shiga ciki fajtanibur rijisa mi a fajtanibur rijisa ku nisanci kazamta min al-awsani daga gumaka wasu gumaka ba kazamta bane wasu ne an kazamta eh dukkan ne kazamta ne to fastani burrijisa min al-awsan ay hiya al-awsan
Allahu akbar to anan min din sai ya dauki ma'ana guda cikin sha biyar ya rike wanda ga gyara shi minhum daga cikin su Allahumma ina fata an fice ni alhali milkin nan bayaniya ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihat Allah ya alƙawarin wanda sun kai imani sun kai aiki na gari minhum su din ba daga cikin su ba dan ko ba sahabi bai yi imani ya aiki na gari aljanna za shi
gaskiya
ban sani ba ko an fahimci wannan na'am to sai mu aje wannan yanzu sai mu tafi zuwa ga nukta ta gaba yanzu bayan za su iya saka maka eh, shubuhohi eh, ma- masu yawa sai mu tafi ga nukta ta gaba nukta ta gaba eh, game da wasan da suke yi da abin nan sai su ce maka ai cikin sahabban nan ai akwai munafikai sai mu ce a'a cewa mun kai ta'rifin sahabi man amana bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda ya imani da shi munafiki bai yi imani ba don haka bai daga cikin sahabbai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin don haka kafiri ba a masa cikin sahabbai ba ma ta'rifin sahabi na ba kan ma ka samu da shi ciki na'am
an gane wannan ko to yanzu in suka kare wannan sai su tafi gaba sai su ce maka to yanzu eh, eh, sai su koma cikin hadisai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tasubbu ashabi kada ku zage sahabbaina a wata riwaya wallazi nafsi fa wallazi nafsi bi yadi a wata riwaya kuma babu wannan rantsuwa wallazi nafsi bi yadi law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma wato adraka mudda ahadihim wala nasifahu Allahu a wata riwaya ma balaga ta Imam al-Bukhari wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito shi riwaya ce tana cikin Sahih al-Bukhari ma balaga ma adraka tana cikin Sahih Muslim ta Abu Sa'id al-Khudri akwai ta ma cikin Sunan Tirmidhi ma adrak sannan kuma Imam al- Abu Huraira ya yi wannan riwaya Khalid ibn al-Walid ya yi wannan riwaya to daga ina ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman sab- sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in duk wanda ya zaki sahabbai na na ana Allah ta tabbata a gare shi da ta mutane da ta mala'iku gaba daya to wannan hadisin akwai bayani kan shi domin akwai riwayoyi wanda suka inganta da wanda su inganta ba akwai riwaya ta Ibn Abbas wadda Abdullahi ibn Abbas ita ta inganta amma akwai riwaya ta Uwaymir bin Sa'ida ita tana da rauni akwai riwaya ta Abdullahi ibn Umar tana da rauni akwai riwaya ta Jabir bin Abdullah tana da rauni na'am akwai riwaya ta Abu Hurairah tana da rauni amma waccan ta Ibn Abbas ba ta da rauni to kaga ɗalibin ilimi wanda bai sani ba sai zaman to hanya guda ya sani shi yasa dole sai ka bambanta hadisi da da'ifi da da'iful isnad in an ka ce sanadin na da rauni ba shi ke nuna hadisi na da rauni ba domin tana yawa ya zo ta hudun su hanyoyi to wani ɗalibi in ya ji hanya guda kawai sai ya zo ka diba cikin sahihul jami'a na Sheikh Nasiruddin Albani zaka gani da waɗanda sun ka inganta da waɗanda su inganta ba kenan hadisi wacce riwaya ta Ibn Abbas ta inganta cewa wanda duk ya zagi sahabbai da Allah ta tabbata akan shi na'am
to kaga waɗanda suke zuwa kullum zagin sahabbai ba su da aiki kai wanda ya ma Allah aiki Allah ce ya da shi kai maimakon ka kalli laifin ka ga yadda zaka gama da duniya lafiya sai ka tafi shiga cikin wani bayani Allah ya mu tsari a gurguje sai kuma su kawo wata shubuha wani hadisi wanda yana cikin sahih muslim an gane ko na'am Abu Hurairah yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makbara makabarta faƙada sai ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yace aminci Allah ya tabbata a gare ku gidajen mu'minai sannan kuma mu in Allah ya so zamu iske ku sai yace wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana ina burin da dai a ce mun ga ƴan uwanmu qalu awlasna ikhwanaka ya rasulullah mu ba ƴan uwanka bane na'am nan ba yana nufin ba su bawa ba babu mai zumunci da shi ba kuma ba yana nufin ƴan uwantaka ta imani ba na'am a'a yana so ya nuna ku kuna da wata miza su ma suna da wata miza to sai ce antum ashabi ku sahabbai na ne walakin ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd yan uwan waɗanda ba su zo ba domin sun yi imani da ni ba su ganne ba mhm, mhm.
ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd sai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa ta'rifu man lam ya'ti fa qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya zaka san wanda bai zo ba daga cikin al'ummarka
na'am
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ara'aita na ara'aita ana iya ruhin mutum guda ko mutane da dama dan kaka ce mutum guda ake nufi anna rajulan da akwai wani mutum yana da lahu khailun yana da dawakai duhmin duhum jam'i ne na adham shine al-aswad baki buhmin sun kace jam'i ne na bahim shine wato al-aswad kenan an yi ta'kidi ko kuma allazi la yukhalitu launuhu launa ghairi siwahu wanda launin shi bai hadu da wani ba to tunda dai can ya ka bakin kenan ko da ma nan ba bakin kenan yana nufin bakin ne wanda babu wani abu tare da shi baina zahrai khailin tsakanin mutum yana da daukai bakaki tsakanin baina zahrai khailin tsakankanin eh, dawakai ghurrin muhajjala ghurrun muhajjala waɗanda ghurrun ne farare ne muhajjala an ce ghurr shine mai hasken go- goshi muhajjal kuma mai hasken kafafu No.
kenan a ce waɗanda suna da haske ga goshin su suna da haske a ƙasar su ala ya'rifuha ba zai gane su ba kaga aiko zai gane tunda akwai alama
Gaskiya.
to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari ya za ka yi ka gane wanda bai zuba daga cikin al'ummarka sai ce innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu Allahu akbar za su zo suna gurran muhajjalina suna da eh, haske ga goshi suna haske ga abin nan kafafunsu minar wudu saboda alwalla na'am
asar wudu kina ake nufi as- saboda asalin alwallar da suke yi an gane ko na'am gurran muhajjalina min alwudu wa ana faratuhum ala alhawd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan gabace su akan korama watan tashi inna atainaka alkausar Na'am.
mun baka alkhairi mai yawa koko mun baka tabkin alkausar shi tabkin alkausar da cikin alkhairi mai yawa wanda Allah ya bashi kakkate wajen fassara kai ta eh, kwane kwane na'am
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala la yuzadanna rijalun an hawdi za a kange waɗansu mutane kama yuza- yuzad yuzadu dalu alba'iru dal yuzadu daga zada ne da zalun shine karewa zada ya karu da zayun zada shine ya kare ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya Zuhair ibn Abi Sulma yace wa man lam yazdud an hawdihi bi silahihi yuhaddam wa man la yazlam an-nas yuzlami wa man lam yazdud duk wanda bai kare ba an hawdihi daga korama shi ko kodarkon shi bi silahihi in bai dauki makami ba yuhaddam za a zo a rushe shi wa man la yazlam an-nas yuzlami yace wanda duk bai kokarin zalunta mutane to mutane sai kokarin zalunta shi in an ga lahiya ta yi ma yawa to an- in an ga lahiya ta yi ma yawa to an ga dama kamar yadda ake tare alba'irul zal raƙumi wanda yake batacce ma'ana in- in an ka zo ka ga raƙumin da ba naka ba in kana ba da abinci ai saka kore wanda ba naka ba na'am
sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ce unadihim halummu ina cewa ku zo ku zo ku zo fa yuqalu za a ce innahum qad baddalu ba'daka sun canza bayanka sai sun kace sahabbai ake nufi subhanallah baddalu ba'daka alhali hadisi ya ce kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika domin lokacin da ake masa sa- salati ai salatin shi yana isa na'am kenan wani zai musulunta ya canza No.
su sahabban Allah ya ce a adda lahum jannatin waɗanda suka musulunta ya san su ko da yana can sun da salatin shi na zuwa da ayyukan su daga baya sun ka canza to su ne waɗanda za a ce fatbattalu ba'dak sharrin shi an ciki nan nukta ta karshe sai hadisi da suke kafa hujja da shi hadisi na ibn abbas yana cikin sahihul bukhari hadithun raziya yawmar raziya radda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin rashin lafiya sai ce aka mai littafi ya rubuta sai sai na umar ya ce a'a kada ku ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ya rubuta yana ganin cewa kamar akwai magagin ciwo tare da shi yasa ke wannan magana ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne yana ciwo yace idan ciwo ya sabko mini zazzabi yana ana lullumka min biyu din irin yadda kuke yi kuma su mutane ne suna rashin lafiya suna cin abinci suna komai ayi sun tabbatar da wannan amma sai shi suka ce to gashi zai rubuta imama amma sayyidina umar ya zo ya tsaye ya hana har ya ce fa qumu anni fa inni la yanbaghi an zai tanazo bai yi aija ya gare ni ai wadannan mutanen to ai shi da ake cewa kasan canza in baka sani ba sai a sai da kai abinda za a ce anan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum aya ce ta alqur'ani tace Allah ce na cika addini to bayan an cika addini kana zancen gadiru khum ko wane ne ya za a yi gadiru khum sai bayan an ce al-yawma akmaltu lakum dinakum kake zancen imama sannan shi sayyidina Umar da addini bai cika ba to ya za a yi shi Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum kuma Umar ya zaman to salbi addini bai cika ba ka gani kenan Umar ya fahimci fiqhu na sabka al-yawma akmaltu lakum dinakum addini ya taka dan haka zancin cewa yana jin ciwo tabbas ciwo ne yake ji don Qur'ani ya riga ya ƙara magana ce al-yawma akmaltu lakum dinakum in ko ba hakan na ba kenan addini bai cika ba Umar ne ya hana a cika addini duk abizan ya za a kace al-Qur'ani bai cika ba dan ba ka zancin imama ba kuma Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum da imama akwai ta waye sai hana Allah ya kawo kuma Allah ce ya gada alkur'ani kace a ayoyin imama an buyi su an buyi su sun bace da kaza da kaza da kaza da kaza waɗannan abubuwa sun yi muni sosai ba da lokacin mu ya tafi sosai maudu'in mu na san ba za mu abun gaba abin da nake so in yi bayani na ƙarshe kan wagga mas'ala kin tunda tana da muhimmanci shine duk magana da za a yi kan sahabbai to ka kalli abubuwa guda hudu tunda akwai magana ta Imam Malik yake nuna cewa duk wanda yake yin shi an ci akan ba jahilci ba akan son rai to ya kafirta don ya ce wato li yaghidha bihim al-kuffar dan Allah ya sa ku shiga kafirai shi yasa ya kawo sahabbai na biyu yace duk wanda ka gaira su kan manzo sallallahu alaihi wasallam yana suka sahabbai suna son su suka ne ga manzo suka kasa sai suka ce to shi yana da mutane wanda suke munana domin mi domin mutumin gari abokansa waɗanne ne na gari عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع الرجل kenan sun ce mutanen banza ne tare da shi kenan shi ba mutumin banza ne ya aura gare su kenan ya aura daga kafirai ya ba da ƴaƴan shi aure kuma ya ba da ƴaƴan shi ga kafirai Abu Zur'at ar-Razi yace idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu siddiq da kaga mutum yana suka sahabbai to wannan mutumin alaman zindiki ne ba mutum ne da gari ba
na'am
ina fata an fahimci to yanzu sai mu aje wannan sai mu je zuwa nukta kafin ta karshe akwai wani malami ya rasu a Saudiya a jami'atu Ummul Qura yake ana kiransa Ustaz Dr. Ahmad Al-Ghamidi yake cewa shi shi an ci in kana son kai resume shi to abu biyu ne abinda a tushen addini abu biyu ne alqur'ani da sunna to waɗanda suka ruwaito mana qur'anin kuma suka rubuta mana qur'anin an kafirtar da su hadisan su gaba ɗaya an watsar da su to ina addini ya saura me ya sauran cikin addini babu hadibu dini yace shine a rusa addinin musulunci to Allah ya kyauta eh in za a tattauna kan sahabbai na farko ya kamata kasancewa akwai riwayoyi da aka yi musu na ƙarya musamman cikin littattafan tarihi na fata an fice ko ko na ko dai ya zamanto riwayoyi ne na ƙarya ko ya zamanto munafiki ne an kace sahabi ne shi ko ba sahabi bane domin dama munafiki ba sahabi bane ina fata an fice ko ya zama to abin ya tabbata amma an yi mai mummunan fassara ko ya zama to kuskure sun ka aikata kuma su ba ma'asumai bane suna iya su aikata kuskure Allah ya gafarta musu ina ganin ai wannan mawdu'in ya abin ga mu shiga cikin mawdu'in mu abin da muka samu cikin shi Allah ya taimake mu mawdu'i na al-ghazw al-fikri shine yaƙar hankali shine suke kira wato abin da yaƙar hankalin mutum saboda a canza shi alghazu ya samu asali da daga gaza ya zu ghazwatan shine wa ghazwan shine yaƙa alfikir shine tunanin dan adam tunanin dan adam yana cikin zuciya da hankalinsa da iliminsa dan alqur'ani ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha zukatan da suke hankali da su sannan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne fi suduril ladina utul ilm cikin waɗanda suke da wato kirazan waɗanda suke da abin nan ilimi don haka ka ce hankali shi na cikin kwakwalwa a'a kwakwalwa tana iya taimaka ma hankali zuciya wajen aiki a bare ba cikin ta bane yake alkur'ani ya tabbatar da haka duk da turawa cewa sun kai ila biyu shi sa parker suka ce by heart da ingilishi a cikin zuciyarsa to shi alghazwil fikri dole in kana son ka san ma'anar kalma sai ka koma cikin ma'ajim ma'ajim littattafan da suka yi bayani kan kalima kaga in ka ɗauka cikin alkur'ani akwai al-mufradat fi gharibil qur'an na imam al-asfahani in cikin hadisi ne kana iya ɗauka wato gharibul hadis na ibn al-asif in cikin yaren larabci ne akwai ma'ajim da dama akwai lisanul arab libn al-manzur akwai mu'jamul ayn na imam bin ahmad bin ahmad al-farahidi akwai abin nan mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira akwai mu'jamul kabir na majma' al-lugha al-qahira akwai mu'jamul wajiz na majma' al-lugha al-qahira akwai littafai da dama misbahul munir da sauransu idan kuma mustalahat ne zaka je ka nemi mustalahat kalimomi yanzu idan ka diba mafatihu tafsir na ustaz dr ahmad al-khatib mustalahat na tafsirin qur'ani duka ya fitar da su idan balaga ce akwai mu'jamul balagatul arabiyya na badawi tabana idan hadisi ne akwai wani littafi da wani malami yayi dan kasar iraq in ban manta ba sunansa lisanul muhaddisi muhaddisin wato lisanul muhaddisin yace wannan littafin mustalahatul muhaddisina alqadima wal haditha mustalahat na malaman hadisi waɗanda suka gabata da na yanzu wa rumuzihim wa isharatihim da rumuzkin da suke aiki da su symbol da isharorin da suke amfani da su waɗanda sun keɓance su wa sharhi jumlatin min mushkil ibaratihim da bayanin ibarorin su waɗanda adda wato rikitarwa wa gharibi tarkibihim da jumlolin su waɗanda sun rikita wa nadiri asalibihim da usubansu waɗanda sun bambanta mujalladi biyar ne idan ɗalibi ilimi ya same shi samu bayanin waɗannan to dan haka al-ghazwul fikri me ake nufi da shi suka ce sira'un bainal mafahim aw al-aqaid aw al-ideologiyat al-mukhtalifa al-muta'arida shine sira'un yaki rikici ko kowa tsakanin al-mafahim tunani da tunani aw al-aqaid ko ko aqidodi awil ideologiyat ko ko ideologiyat kalma ce mu'arraba daga ideology ne ideology al-mukhtalifa daban-daban kuma al-muta'arida masu cin karo da juna littasiri listrategy ana yin wannan yaki ne don a yi tasiri na strategy strategy kalima ce wadda ana amfani da ita musamman cikin fagen yaki na sojoji da kuma plan na wato porteur de tenue suna amfani da shi wajen strategy na tasiri cin nasara kan wani mutum ko kamo shi kaliba ce ita ma mu'arraba لتأثير الاستراتيجي التي تستخدم من خلالها الأفراد والجماعات والدول wanda ta hanyar wannan yaƙi ana amfani ne da mutane da jama'a da kuma ɗaiɗaikun mutane da kuma ƙasashe in an yi amfani da su wato tustakhdam min khilaliha al afrad wal jama'at wad duwal ala saha akan saha in an ce saha nan ba ana nufin aje fagen yaki a halba bindiga ba a'a zukatan mutane ake nufi don su ne ake son ayaka li sukkanil mustahdafin ga mutanen da ake son ayaka a wace kasa suke zukatan su da ake son a sace sannan kuma sun kace li sukkanil mustahdafin bi turuqin mukhtalifa da hanyoyi daban-daban wa wasa'il mutanawwi'a da kuma wasiloli hanyoyi daban-daban da ake nema don saboda ai tasiri akan su wannan shine al-ghasbul fikri idan muka kare da wannan bayan mun samu ta'rifi na al-ghasbul fikri ya kamata mu samu nau'uka da yaki dan adam da Allah ya halicce shi dan adam da Allah ya halicce shi yana bangare guda biyu bangare na farko shine jikinsa idan za a yaki jiki za a yi amfani da bindiga da jirgin sama da dai makami wanda ke bada tsoro da kulki da sanda da bindiga irin tamu halbata ruga da sauransu shi koran dan adam ba a iya ya karshe don ba a san abin da ke cikin shi ba duk in an kewaye ka da makaman duniya babu wanda ya san abin da a cikin ranka da Allah kuma in baka yarda ba wallahi baka yarda ba to sai suka gane shi koran dan adam ana yakin shi ne da abubuwan da za a tura mai wanda su bata tunanin shi to turawa da suka yaki kasashen duniya aka yi tazance yanci yanci suka fita to sai suka fita ta kofa sai suka dawo ta windu ma'ana sun fita da makamansu amma sun dawo da tunaninsu sanyin sun yi formen mutanensu da mutanen waɗanda su mutuwa wakilansu a cikin ƙasashenmu na'am
sannan kuma sun ƙarawa dawo da makamansu to tun da adam yana da janibi guda biyu ana son a yi tasiri a kansu zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai, tun kafin ma manzo sallallahu alaihi wa sallam ana amfani da waɗanda abubuwa guda biyu fir'auna da ya yaƙi annabi musa ya yaƙe shi da ƙarfi na tuwo kuma ya yaƙe shi da ƙarfin baki inna hadha la sahirun alim ka gani sahir kaga wannan magana ce aka sa dan ai tasiri a cikin zukatansu gaskiya shi yasa ce yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi ya zo ne kawai dan ya kore ku daga kasar ku eh, da- da da sihirin shi ya kore ku daga kasar ku da sihirin shi kenan an sunura musu cewa akwai wani abun da ake so a sa cikin kawunan su shi yasa ba da aka ce wajen tattaunawa to sun sun zabe inda za su ba wai gaskiya suke kallo ba wa qila lin nasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-sahrata in kanu humul ghalibin su za su bi as-sahra fa in kanu humul ghalibin in ko an ci su dama su dama sun zabe inda suka so tun ba a gurza yawa al'afkaru sabiqa ɗaliban ilimi mutum dama akwai abin da ya imani da shi duk binciken da zai yi kan shi na zai ginawa da mai wallafa littafi subhanallah shi yasa ba a son kai itikadi a yi bincike ka in ka shiga cikin kai aiki da ita da dalilai amma in ka ce ga abin da kai imani da shi to duk abin da zaka rubuta kan wannan aqidar ne zaka yi aiki ko tunanin naka ko son ranka gaskiya gaskiya
To, zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafirai sun yi amfani da wannan dama. Shine suke cewa yaki an yaki da makamai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki gazuwa wanda ya fita wanda suke cewa al-ghazwa da ya wanda da sunan yaki an yi guda 29 ko guda 30. Kadiba a cikin gazawatul rasul na wani malami da ya Hamid Ahmad Tahir.
na'am an gane ko gazuwa eh, eh, kamar yaƙe-yaƙen da aka fara yi gazuwatul abuwa ko waddan ita ce ta farko gazuwatul tabuk ita ce ta ƙarshe sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura saraya saraya su ne kamar wanda ake turawa wajen yaƙi adadi wanda bai da yawa to su kuma malaman tarihi sun yi sabani wasu sun ce guda 60 ne wasu sun ce guda 73 ne to mu ɗauki guda 73 din sariya ta farko ita ce sariya ta saiful bahar
na'am wadda aka yi cikin Ramadan shekara ta farko ta hijira shugabanta shine Hamza bin Abdul Muttalib sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma baffansa sannan kuma sariya ta ƙarshe sariya ta Usama bin Zaid wadda wato an shirya ta ne a shekara ta goma sha ɗaya daga hijira na'am to wani zai ce a shekara ta goma sha ɗaya wata na biyu ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa an ka yayi shekara goma a Madina to kuma ka ce shekara goma sha ɗaya ga hijira ai bai da rai wannan lokaci ce a dakata akwai abin da malamai suka nufi kasa akwai wanda da ya ga magana wanda bai gane ba sai ce an yi kuskure na'am
ya cika goma yana cikin tasha ɗaya tsara ta
na'am ya tsara ta ya mutu cikin shekara ta goma sai na abubakar ya zo ya tabbatar da ita Allahu akbar shi ne abin da ake nufi na'am ɗalibin ilimi mai gaugawa ina fata an fahimci ni. to shi dai ne a takaice to tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaƙe yaƙe ya yaƙe su eh, kuma yayi amfani da kowane uslubi su ma kafirai sun yi amfani da wannan uslubi an ce la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun kakko saurare shi in hadha illa asatirul awwalin an ce qur'ani tatsuni ne in hadha illa qaulul bashar maganar mutane an ce maganar boka yace wa ma huwa biqauli kahin duka su wannan sun yi alfari da alharbun nafsiyya
na'am ina fata an fahimce ni to sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan yaki yayi yaki irin wanga sannan yayi amfani idan zai tafiya yaki hadisi Ka'ab bin Malik na Ka'ab bin Malik cikin sahih Muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taba tafiya wata gazuwa ba illa warra sai ya buyi daga nan aka samu tauriya cikin ilimin balaga a kawo kalima mai ɗaukan ma'ana biyu amma ta nesa ake nufi ba ta kusa ba warrayu warri tauriyatan in an ka ce al-ghazala tana nufin barewa amma abinda ake so wani lokaci ana nufin rana ana kiransa ita ma al-ghazala warra sai shi tauriya ya buyi sai ya tafi gabas sai a kai labari gabas sai a ji an yi yaki yamma kaga ya yaki hankalin su na'am
shi yasa kuma hadisi ya zo na sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al harbu khud'a shi yaki dan yaudara ne ba wai haka yana zaka zakkuwa ba ka zo kai tsaye a kari da kai gaskiya kina ashe yin amfani da waɗannan hanyoyin ɗaya ne daga cikin abubuwan da musulunci ya san da su ina fata ana fahimta to yanzu tunda mun samu wannan nukta mun samu cewa kuma yaƙi kala biyu ne ana yaƙar hankali ana yaƙar tunani
To, an fahimce ni Na'am.
to yanzu nuktar mu ta uku tunda ita ce ta ƙarshe kuma duk da yake lokaci ya matso na san dai sai dai eh, sati mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya ba mu dama eh, mu zo mu yi tatbi a kanta shine cewa ya ake zartar da wannan yakin na farko ya ake hattata shi a aza ka'idodinsa ah sannan kuma ya ake gabatar da shi shine babban abin da ya kamata in sati mai yiwuwa in Allah ya kai mu za mu tattauna akan shi sai dai mun san cewa ana cewa alharb ita ce yaki ana kiranta alharbun nafsiyya ana cewa alghazwul fikri sannan yaki ana kiran shi da larabci alma'araka sannan wani lokaci ana kiran shi alwaha duk da ke fagen yaki ne amma ana nufin yaki alhaija ana nufin yaki da ha babba da ya'un da jimun sha'ir ya ce wa saifi kana fil haija tabiban yudawi ra'sa man yashkil kuluma wa saifi takobina kana ya kasance fil haija a fagen yaki tabiban mai magani babban dokta na ba a taɓa samun ba irin shi ba ya ce yudawi ra'asa man yashkir kuluma shi na magani ga mai cin ciwon kai inda kana jin ciwon kai kulum an gane ko rauni to inda ka ji rauni ya ma yawa ce ka tau ina da takobi bal yanzu ina ma duk maganin ciwon da duk yake da muka albiya an gane ko ana cewa almunazala wani lokaci ana cewa almuqatala almukhasama almushaqaba duk dai kalmomi ne wanda lokaci suna nufin yaƙa na'am.
ina fata an fahimci ni dai sauran abin da ya kama da haka to don haka lokaci eh, ya yi muna halinsa ba mu samu damar gabatar da su ba a yakin uhudu kafirai sun yi amfani da wannan dama suka ce ai an kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan su sa rauni a cikin zukatan mutane wani sahabi da aka yi mishi cewa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul farkon aya mai sauka da maganar sa in an kashe annabin to an kashe addinin sa da aqidar sa yanzu ya mutu shekara 1400 da wani abu amma kuma addini yana nan shi ne abin da kamata mu gane ba wai mu- shi annabin ana bin addinin da ya zo da shi ne dan ya tafi za a rike addinin To wannan shi ne hakikanin gaskiya to wannan eh, a gurguje wannan shi dai ne abin da nake son eh, yi bayani kan alharbun nafsiya sati mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya kai mu rai za mu zo mu ga yadda ake aza ka'idodinta mu yi tatbiqi kuma insha Allah ta'ala za mu yi bayani kan maudu'i na gaba shine akan al-ijra
Na'am.
al-ijram ya kamata mu yi k- bayani kan shi criminality shine suke kira da english looting an gane ko za mu yi bayani kan wannan muhadara kin insha Allah ta'ala tun da ba- abin da ya mu da saura bai wuce muhadara biyu zuwa gaba ko abin da ya kama da haka sai shekara mai zuwa kuma in Allah ya sa akwai rayuwa Uh, a ƙarshe kuma shine abin da za mu liƙe da shi irin halin da ake ciki Uh, muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kalle mu da idon rahama game da abin da ke faruwa a cikin wannan ƙasa a yanzu turawa sun zaka sun mamaye mu arzikinmu ba mu amfanuwa da shi an ci mu mu an na ƙarshe yanzu kuma gashi bala'i yana son ya tashi cikin ƙasa to yanzu in mudar ne ake ce mu da kamar da ake faɗa to yanzu in bala'i ya tashi kaka za mu zama sai mu koma mu wani zero to an ce maka darne tun yanzu to ya an kai hatsari an kai tashi hankali an kai abin da aka yi sai mu koma mu wani zero ko Allah ya kyauta Amin.
abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada Amin, amin.
wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
alhamdulillah yan uwa mun saurari karatu ga bakin malam muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da muka saurara ya sa mu yi aiki da na aiki insha Allah ta'ala muna fatan kuma allah ya nuna muna ranar ta yau mu ji ci gaban wannan maudu'i بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين الرحيم آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين